ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wadda ta daidai da 14 ga watan 6 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na alkutufu dawani na addoktor suhaimi hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan na almanzumatun nuniya ta al'imamul kahatani rahimahullahu ta'ala kuma a darasin da ya gabata mun karanta baiti na saba'in da shida kun fi umuri ka kulle ha mutawassitan adilan bila naqasin wala rujhani inda malai yake cewa ka zamanto mutawassit ka zamanto tsaka-tsaki a abin da ya shafi al'amuranka gaba ɗaya wato ka zama mai adalci bila na ƙasin ba tare da ragewa ko tauyewa ba wala rujihani ba kuma tare da nauyayawa ko rinjaya ba wannan baiti shi ma baiti ne wanda mun karanta sharhinsa kuma baiti ne da akwai ayoyi na alkur'ani da suka sake fito da ma'anar baitin da kuma hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar faɗinsa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida inda malamai ma'abuta ilimi suka ce wasadan ay adalan khiyaran adalan khiyaran wa hadha huwa sha'nu at-tawassut fahum wasatun bainal umam da haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama tsaka-tsaki tsakanin al'ummomi baina tafridil yahudi wa ifradin nasara tsakanin wuce gona da iri na yahudawa da kuma sakaci irin na nasara da haka allah maɗaukakin sarki ya umarce mu mu shiga wannan tafarki na alwasaf cikin ayi wato suratul fatiha kullum sai mun roƙi allah ta'ala ya shiryar da mu zuwa ga wannan tafarki na tsaka-tsaki inda muke faɗin ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin at-tariqul mustaqim ko shine alladhi la ifrata fihi wala tafrida wato tafarki ne wanda babu sakaci babu kuma wuce iyaka ba kamar tafarkin almagazubi alaihim ba wanda su ne yahudu ba kamar tafarkin addallina ba waɗanda su ne nasara domin su yahudu dallu ala ilmin sun ɓace ne suna sani fasaru magazuban alaihim da aka suka zama waɗanda aka yi fushi da su su kuma nasara sun ɓace ne bisa jahilci da aka sai suka zama dallina inda shawul al-yahudi wanda aka fi sani da bulus wato wanda shine ya batar da su inda ya karkatar da ainihin wato littafin awari ya karkatar da addinin annabi isa almasih ya kirkiri wata injilar daban wadda aka caccanza ta wadda ita an gina ta ne akan at-tathlis akan trinity allah allah isa allah maryam allah wal iyazu billah al-abi wal ibn wa ruhil qudus ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira da aka suka biye masa ba'da nahwi thalathati waqudin bayan kusan shekaru 30 da dauke annabi Isa alaihi salam zuwa sama wanda duk mun karanta wannan sannan mun karanta ainihin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abdullah dan Mas'ud khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan فقال هذا سبيل الله ثم خط خططا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إلي ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin imam al-bukhari da muslim hadithin anas dan malik manzo Allah yace yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunafiru kamar yadda muka wannan hadithin kai imam ahmad imam darimi imam ahmad a hadithi ne wanda yake sahihi sannan mun karanta hadithin inna dina yusrun shine hadithin bukhari da muslim ne inna dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku shiga cikin wato masu tsanantawa game da addini wato duk wanda ya dauki mataki ko ya dauki matafiya ta tsanani to wannan abin sai addini ya rinjaye shi sai manzo Allah yace fasaddidu ku dai ku zamanto kuna tafiya daidai gurgudo gurgudan iko wa qaribu kuma koda ba za ku iya yi 100 bisa 100 ba to ku kusanci yin 100 bisa 100 din koda ba za ku iya yin duka daidai ba to ku kusanci daidai din ai usluku tariqal wasat wa abshiru wasta'inu bil gadwati war rauha wa shay'in min ad-dulja wannan kusan duk mun karanta shi inda muka tike a baitin khairul umuri al wasat al wasiti wa sharruha al ifrat wa tafrid qala al muallif rahimahullahu ta'ala al amru bil bad'i bit tauhid alladhi huwa haqqu llahi 'ala al 'abid malaike ta umarni da yazo na al bad'u bit tauhidi kar a fara komai a fara da tauhidi al'amuru bilbad bit tauhid kar a shiga wani abin daban farkon gini da tushe tubalin farko shine a gino mutane akan tauhidi farkon abin da zai kabuya wajaba akan kowa shine tauhidi allazi huwa haqqul lahi alal abid wanda tauhidin nan shine haƙƙin Allah madaukakin sarki da yake da shi alal abid akan bayinsa za mu karanta baiti na 77 78 malam yake cewa wa'lam قال المؤلف رحمه الله واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني ya ce wa alam ka sani bi annallaha cewa Allah maɗaukakin sarki rabbun wahidun ubangijin bauta ne guda ɗaya mutanazzihun abin tsarkakewa an thalithin daga Allah na uku au thanin ko Allah na biyu ubangiji tsarkakakke ne game da wato waccan aƙida ta trinity Allah Allah Allah ɗa Allah uba sannan kuma maryam wannan shine trinity to Allah madaukakin sarki ya zama wato abin tsarkakewa ne ga barin na ukun abin tsarkakewa ne ga barin na biyun al-awwalul mubdi shine na farko al-mubdi da ya farar da komai bi gairi bidayatin shi kuma bashi da farko wal akhirul mufni shine na ƙarshe mai ƙarar da kowa da komai walaysa bifani shi kuma ba mai ƙarewa bane يوجه رحمه الله تعالى المؤمنين الإمام القحطاني رحمه الله تعالى ينا ƙoƙarin fuskantar da muminai da jan hankalinsu bi an ya'lamu da su sani ilma yaqinin kuma sani na sakankan cewa wa ya'taqidu su kuma ƙudurce i'tiqadan wato ƙudurcewa la ya'tarihi shakkun ba tare da wata shakka ba wala raibun ko kokonto wala miryatun ko tantama bi anna Allah rabbun wahidun da cewa ubangiji Allah madaukakin sarki ubangiji ne guda daya wannan shine abinda al-Imam al-Qahtani ke kokarin fuskantar da mu'minai su sani kuma sani ba na sama sama ba ba sanin shanu ba sani irin na yaqini su kuma kudurce wannan abu a zuciyarsu kudurcewa irin wadda shakka ko kwanto tantama baya iya bujiro mata bi anna Allah abinda za su kudurce irin kudurcewa ta sosai su kuma sani sani na yaƙini ba tare da shakka ko ta ba ba ba bi anna Allah shine Allah rabbul wahidu su yadda su kuma kudurce cewa Allah ubangiji ne guda ɗaya wahidun fi zatihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi wahidun fi af'ali wahidun fi uluhiyyati wa ibadati ولذلك فإن هذا التنبيه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي ثبتت باستقراء النصوص الشرعية ما لك cewa wahidun wato mu kudurce cewa Allah shi kaɗai ne fi zati a cikin zatinsa wahidun fi asma'ihi wa sifati mu kudurce cewa Allah shi kaɗai ne cikin sunayensa da sufofinsa wahidun fi af'ali mu kudurce mu kuma yadda cewa Allah shi kaɗai ne cikin ayyukansa wahidun fi uluhiyyati mu yadda cewa Allah shi kaɗai ne cikin ubangijintakarsa wato fi uluhiyyati a cikin allantakarsa wa ibadati da kuma bautarsa walidhalika dan haka fa inna hadha tambiha wannan jan hankali da faɗakarwa yashmalu anwa at-tauhid thalatha ya ƙunshi nau'o'in tauhidin nan guda uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifat wanda wannan nau'o'in tauhidi ko kashe-kashen tauhidi nan zuwa guda uku allati thabatat kashe-kashe ne da nau'o'i ne waɗanda sun tabbata bistiqra'in nususus shar'iyya ta hanyar bincike mai zurfi game da nassosi na shari'a shine istiqra' bincike mai zurfi da tattara hujjoji da misalai don tabbatar da abu shi ake kira istikra to an tabbatar bayan bincike mai zurfi da malamai suka yi bayan tattara hujjoji da misalai da malamai suka yi sun tabbatar da cewa tauhidi nau'o'i ne guda uku li'annahu subhanahu wa ta'ala domin cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu bai da abokin tarayya la sharika lahu fi rububiyyati ba shi da abokin tarayya cikin ubangijin takarsa la sharika lahu fi af'ali ba shi da abokin tarayya cikin ayyukansa la sharika lahu fi zati ba shi da abokin tarayya cikin zatinsa la sharika lahu fi asma'ihi wa sifati ba shi da abokin tarayya cikin sunayensa da sufofinsa la sharika lahu fi ibadatihi wa uluhiyyatihi ba shi da abokin tarayya cikin bautarsa da allantakarsa wa hadha huwa ma'ana la ilaha illallah in kana son ka san ma'anar la ilaha illallah to wannan ita ce gundarin ma'anar la ilaha illallah ka yadda cewa Allah bai da abokin tarayya a cikin ubangijin takarsa bai da abokin tarayya cikin ayyukansa ba shi da wani wanda yake taya shi ko yake agaza masa babu shi a cikin ayyukansa babu abokin tarayya cikin zatinsa cikin sunayensa da sufofinsa cikin bautarsa da allantakarsa wannan shine ma'anar la ilaha illallah fa innaha to haƙiƙa wannan tashmalu ma'ani tauhidin talafati ta kunshi ma'anonin tauhidin nan guda uku ai an nu'mina ma'ana mu yi imani bi annahu cewa Allah madaukakin sarki rabbu kulli shay'in shine ubangijin dukkan komai abun bautar komai wa malikuhu kuma shine mamallakin dukkan komai wannan wajibi ne mai yadda da haka cewa ubangiji ta'ala shine rabbu kulli shay shine ubangijin kowa da komai kuma shine mamallakin kowa da komai wa an nathbuta lahu al-asma al-husna bayan haka kuma mu tabbatar masa da sunayensa masu kyau wasifatil ula da siffofinsa madaukaka na daukaka allati athbata hali nafsi wa'anda ya tabbatar wa kansa au athbata halahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da su wa an nufridahu subhanahu wa ta'ala sannan mu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadati da bauta wannan shine ma'anar la ilaha illallah walidhalika qala don haka ne al'imamul ne ce mutanazzihun an thalithin ausani Allah maɗaukakin sarki tsarkakakke ne ga barin Ubangiji na uku ko na biyu faƙauluhu faɗin imamul ƙahatsani mutanazzihun an thalithin raddan nan mai da martani ne imamul ƙahatsani yake alan nasara akan kiristoci alladina ƙalu waɗanda suka ce inna allaha thalithu thalatha Allah shi ne cikon alloli guda uku. Awullazi na ƙalu, ko kuma masu cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala, cewa haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala murakkabun minal aƙalimi thalathati, wai ya ƙunshi yankunan nan da ɓangarorin nan guda uku shine trinity ɗin masu aƙidar trinity suna cewa Allah maɗaukakin sarki murakkabun ya ƙunshi minal al'aqalim al'aqalim ɓangare ɓangare kenan ya ƙunshi ɓangarori a talatati guda uku al'abi akwai ɓangaren uba wal ibni da ɗa wa ruhil ƙudusu da kuma ruhi mai tsarki kama annafihi raddan kamar yadda lokaci guda kuma mutanazzihun an thalithin raddi ne akan yahudu allazina qalu waɗanda suke cewa uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne wan nasara allazina qalu raddi ne ga nasara kuma masu cewa innal masiha ibn Allah masihu annabi Isa dan Allah ne wathanawiyya min al majus su kuma masu Allah guda biyu su ne daga cikin majusawa allazina qalu su kuma aqidar majus suna cewa inna lil khaliqi khaliqaini inna lil khalqi khaliqaini halitta wanda ya halicce ta guda biyu ne wanda ya halicci halitta guda biyu ne annuri sun ce wai akwai wani mai halitta da ake kiransa nur wato haske khaliqil khairi wannan duk wani alheri ubangijin nan da wato khaliqin nur kenan wannan annuri khaliqil khair shine wannan mai halittar dukkan wani alheri wadh-dhulmati takhluqu sharra sannan akwai kuma ɓangaren da azulmati duhu wannan shi kuma takhluqu sharra shine yake halitta sharri sun ce duk wani alheri haske ne ya halicce shi duk wani duhu duk wani sharri kai duhu ne ya halicce shi da aka ga su a wajen majusu ubangijin abun bautar su guda biyu ne akwai Allah wanda shine a wajen su wanda duk wani alheri shi ke kawo shi akwai kuma wani Allah wanda shi ke halitta duk wani sharri wa kaza man shabahahum haka wanda yayi kamanceceniya da su auna haja na hajahum ko ya shiga matafiya irin tasu min alqadariyati daga qadariya alqailina masu cewa inna allaha khaliqul abdi lalle Allah shine mahaliccin bawa wal abdu amma fa shi bawan khaliqu fi'ilhi shine mahaliccin aikinsa bi gairi taqdirin min Allah ba ruwan Allah ba tare da wata kaddarawa daga Allah ba wannan ita ce aqidar qadariyya shi yasa manzo Allah ce majusu hazihi al-umma saboda aqidar su tayi kama da ta majusawa kaga su majusu suka ce inna lil khalqi khaliqaini halitta da kake kallanta mahalicinta guda biyu ne akwai an-nur akwai az-zulma an-nur shine khaliqul khair az-zulma shine khaliqul shar to me marabasu da qadariyya wa'anda suka ce Allah shi ya halicci bawa bawa shi ya halicci aikinsa na fata an gane kamata kaddama kamar yadda wannan bayani ya gabata ta'ala Allahu amma yaqulu al-mushrikuna wadh-dhalimuna wal-mulhiduna 'uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya daukaka ga barin abinda mushrikai da azzalimai da yan ba Allah suke fada game da shi 'uluwan kabiran daukakawa da take mai girma walidhalika dan haka ne fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala hakika Allah tabaraka wa ta'ala qada aba man ja'ala lahu thaniyan aw thalisan Allah ta'ala ya aibanta wanda ya sanya masa ubangiji na biyu da kuma ko kuma ya sanya masa ubangiji na uku fa huwa subhanahu wa ta'ala munazzihun domin shi Allah subhanahu wa ta'ala abin tsarkakewa ne an zalika kullihi daga wannan kazantar gaba ɗayanta ba za ka zama mai tauhidi ba ba za ka zama mai imani ba sai ka kakkaɓe irin waɗannan ƙazantoci daga Allah subhanahu wa ta'ala ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce laƙadi kafarar ladina ƙalu inna Allah thalithu salasa haƙiƙa masu cewa Allah shine cikon na ukun sun kafirta Allah maɗaukakin sarki ce kafirai ne laƙadi kafarar ladina ƙalu inna Allah thalithu salasa an gane ko wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam haqiqa Allah madaukakin sarki ce laqad kafara alladhina qalu waɗanda suka ce inna Allah huwal masih ibn maryam Allah shine masihu dan maryam Allah ya ce su ma sun kafirta suratul ma'ida aya ta 72 waccan kuma aya ta 73 wa qala azza wa jal Allah mai girma da daukaka ya ce law kana fihi ma alihatun da dai akwai wani abun bauta a cikin sama da ƙasa illallahu banda Allah la fasada ta da sun lalace suratul anbiya aya ta 22 fal wajibu alal abdi kenan abin da yake wajibi akan bawa ifradahu tabaraka wa ta'ala ya kadaita Allah tabaraka wa ta'ala bi kulli ma tahmilu ma tahmilahu kalimatu tauhid da dukkan abin da kalmar kadaita Allah za ta iya dauka wal ifradi fi ma'ana da kuma kadaitawa daga ma'ana fil rububiyyati a cikin rububiyya wal uluhiyyati da uluhiyya wal asma'i was sifat da al asma sunayen Allah da sifofinsa qala ta'ala Allah ta'ala ce ƙul huwallahu ahad ka ce Allah shi kaɗai ne Allahu samad ubangijin nufi da bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun sannan babu wani kini ga Allah subhanahu wa ta'ala suratul ikhlas wa qad thabata fil qur'ani al ismul awwal wal akhir lalle sunan al awwalu da al'akhiru waɗannan duk sunaye ne da sun tabbata a cikin alƙur'ani fi ƙaunin lahi subhanahu wa ta'ala cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine al awwalu Allah shine al akhiru Allah shine al zahiru Allah shine al batinu wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi mai cikakken sani ne game da komai suratul hadid aya ta uku فهو الأول الذي ليس لأوليته بداية shine na farkon da farkonsa ba ta da farko an gane ko yawa dukkan wanda aka ce awwali ne a gidansu to yana da farko an gane ko kuma yana da bida yana da nihaya ko Allah madaukakin sarki shine al-awwalul ladhi laysa li awwaliyatihi bidaya domin shi wannan awwalin na gidanku da can an san farkonsa da babu shi aka samar da shi da aka an san lokacin da kila ma aka haifi mahaifiya aka auri mahaifiyarsa ko a gaban kila ma ka ɗauke shi lokacin da ya zo duniya da aka ka san bidaya ɗinsa kenan Allah maɗaukakin sarki shine al-awwalul ladhi laysa li awwaliyatihi bidaya wal akhiru kuma Allah shine na ƙarshe alladhi laysa li akhiriyatihi nihaya shine wanda babu ƙarshe ga ƙarshensa wa saha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafsiru zahir fassarar wannan al'awwalu al'akhiru al-batinu al-zahir ko al-zahiru al-batin fassarar ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi hadithin dawilin a cikin wani dogon hadithi mimma yuqalu inda nawm daga cikin irin zikirin da ake karantawa yayin kwanciya bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan wannan addu'a a hadithin annabi yace antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 8960 Imam Muslim hadisi na 2713 hadisin Abi Huraira radiyallahu an manzo Allah ya ce antal awwal ya Allah kai ne na farko falaysa qablaka shay amma babu abin da ya gabace ka wa antal akhir ya Allah kai ne na karshe falaysa ba'daka shay bayan kai ba kowa ba komai wa anta zahiru ya Allah kai ne mai yin galaba falaisa fawqaka shay'un kai ne mabayyani da babu wani samanka wa anta al-batinu kai ne boyayye falaisa dunaka shay'un babu wani koma bayanka far rasul sallallahu alaihi wasallam kad fassara al-maqsuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara abinda ake nufi bil awwaliyati wal akhiriyya abinda ake nufi da farko da kuma ƙarshe fi hadal hadith a cikin wannan hadithi fa huwa subhanahu da haka shi Allah subhanahu wata'ala al-awwalul ladhi khalaqa al-khalqa shine na farkon da ya halicci halitta wa laysa lahu bidaya shi kan ba san farkon sa ba ta shi da farko yahtari'u shine mai kagar halitta ala gairi misalin sabiqin ba tare da wani misali da ya gabata ba ya kagi abu ba tare da ya kwaikwaye shi wajen waninsa ba ya khluqu min al-adami ila al-wujud yana halitta daga babu zuwa ga samarwa ya khluqu yana yin halitta bi kalimati kun fayakun da kalmar kun fayakun ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun suratu yasin aya ta 82 Allah ta'ala ce ma amruhu ai al'amarin ubangiji kawai idza arada shay'an idan yayi nufin abu an ya kula lahu sai ya ce da abun kun kasance fa ya kunu sai ya kasance wa huwa alladhi yufni nasa sannan Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai waccan sifa ta al-awwaliyati allati laysa al-awwaliyya allati laysa ainihin wato li awwaliyati laysa laha bidaya ina fata an gane to sannan kuma shine al-mufni wato wanda yake karar da annasa mutane ayyumituhum Allah shine mai kashe kowa da kowa ba'da an ahyahum bayan da ya raya su qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi walakin akthara an-nas la ya'lamun Allah ta'ala ce qulillahu kace Allah yuhyikum shine wanda yake rayar da ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku thumma yajma'ukum sannan ya kuma tattara ku ila yawmil qiyamati zuwa ranar tsayuwa la rayba fihi wanda babu kokonto a cikin ta suratul jasiya aya ta 26 da haka kaga Allah madaukakin sarki shine wanda yake karar da kowa da komai subhanahu wataala walidhalika qala dan haka ne al-imam al-qahtani yace al-mufni mai kararwa walaysa bifani amma shi ba mai karewa bane kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram duk abin da ke kan wannan kasa zai kare amma fuskar ubangijinka ma'abocin girma da karamci tana wanzuwa suratul rahman aya ta 26 zuwa ta 27 qala al-imam qala al-imam at-tahawi al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala yace la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu yace la yafna Allah baya karewa wala yabidu ba kuma ya gushewa wala yakunu ba abinda ke kasancewa a cikin mulkinsa illa ma yuridu sai abinda Allah ya nufi ka duba alaqiratu tahawiyya shafi na 17 wa hakaza ibaratu salaf haka zantuttukan magabata suke game da Allah madaukakin sarki ko game da sufofin Allah tajidu ha zaka samu zantuttuka irin na salaf zaka same su mutaqariba suna kusantar juna wa yuwaddihu ba'daha ba'dan sannan wani sashin na fassara wani sashin wani sashin na zantuttukan nasu yana ƙara bayyanar da wani sashi fa kalamus salaf da haka za ka ga maganganun magabata mu'talifun wato suna jituwa an gane ko zantuttukan salaf suna jituwa suna haduwa ko da yake kila lafazin da wannan ya amfani da shi ba shi wancan ya amfani da shi ba ma za ga akwai jituwa tsakanin lafazin wane da lafazin wane ina fatan gane wa alaihi nurun sannan kuma suna da haske an gane zancen salaf akwai jituwa tsakani sannan kuma akwai haske li'annahu ba dan komai ba saboda zancen salaf yastanidu ila nususil kitabi was sunna yana jinginuwa ne yana dogara ne zuwa ga nassin alqur'ani da da sunna da haka dole a samu jituwa domin abu ne da ya ɗosano daga hasken wahayi maganganu ne nasu waɗanda sun kunno sun ɗosano su ne daga hasken wahayi da haka za ka samu zancen wani wani ma bai san wani ba wani yana can wata duniyar wata nahiyar yana rayuwa wani yana wata nahiyar yana rayuwa yanzu yadda kake karatu a nan in ka je wani gurin ana karatu sai ka ji kamar akwai jituwa tsakani saboda haske ne da duk gaba ɗaya ana karantowa ne daga hasken alkur'ani da sunna in kana jin wani yare ba hausa ba ma in ka je wani gurin wanda suna wannan yaren in kana suna karatun sai ka ji kamar mu ne nan da muke karatun nan da hausa akwai jituwa tsakanin zantutukan duk da cewa yarurrukan sun bambanta me yasa saboda ana yin maganan ne daga hasken alkur'ani da sunna wa kalamu ahlul kalam zancen kuma ma'abota ainihin wato falsafa min al-khalafi daga yan baya wayanda suka zo daga baya muktalifin za a gan shi yana cin karo an gane ko ko wayannan falasifa din na zamani kaje karanta za ga akwai sabani tsakanin ainihin ra'ayoyin su wa alaihi zulmatun kuma zaka samu zantucikan su akwai duhu kamar yanda wancan tunda daga hasken alkur'ani da sunna ne akwai haske kuma akwai jituwa wannan kuma na ahlul kalam za ga babu jituwa ba a ga miciji tsakanin zantutukan sannan kuma akwai duhu me yasa li'annahu saboda shi zancen al-khalaf ko zancen ahlul kalam yastanidu yana dogara ne yana jingina ila awdaril falsafati izuwa ga illoli irin na falsafa wa adranil mandiki da datti irin na mandiki allaci ta'allaqu biha wanda suka ɗamfara da shi wa taraku kitaballahi wa sunnata rasulihi suka yi watsi da littafin Allah suka yi watsi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dogara da irin wayancan zantuttuka na awdaril falsafa da adranil mantiq wara'ahum zahiriyan suka dauki alqur'ani da sunnar manzon Allah suka watsar can bayan bayan su wa huwa sababu furqatihim kaji dalilin rarrabuwar kansu babu yadda za a saki alkur'ani a saki da su a saki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai kai hadu ba a taba samu ba an gane ko ba a taba samun kai ya hadu ba sai dai a tafi akan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta amma abinda zai hada kan al'umma shine alkur'ani da sunna wannan kuma tajriba ce yau da kullun ta tabbatar da haka in ka karanta tarihin salaf zai tabbatar maka da haka sabanin da ke tsakanin salaf da wayanda suka biyo bayansu ko alama za ga ba, ba ma haɗi ba a samu wani sabani na a zo a gani ba wanda har yayi fice tsakanin salaf kamar irin yadda aka samu na daga bayan baya me yasa saboda ko da yaushe salaf suna kusa da wahayayi wannan wahayin guda biyu ba su yi nisa da su ba kuma da su ne suke haska ko su ne fitulun da suke haskaka hanya da su wayannan kuma da suka ajiye alkur'ani suka ajiye koyarwar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam to gurgudan kuma yadda za ga baraka ta ko ina gurgudan yadda za ka gani sabani ta ko ina yana ballewa wa bu'udihim anillahi kuma wannan shi ya sababa musu nisantar Allah ya bahathuna an sababil khalas kuma suna ta binciken ina ne sababin tsira wa huwa baina aidihim kuma ga sababin tsiran a gaban su lawfiqu lil akhadh bihi ina ma dai an musu muwafaqa sun yi riko da shi ga wani abu akan matar sarki da da ta ida da ido da ta gani inji malam Bahaushe an fahimta ko ma'ana suna ta neman su ma abun ya ishe su abun ya dame su sabanin ya hana su rawar gaban hantsi suna ta neman ina mafita kuma ga mafitar a gaba gare su muwafaka ce ba a yi musu ba na su dawo su watsar da falsafa su watsar da shaci faɗi su watsar da wane ya ce wane ya ce su dawo su rike alkur'ani da sunna to muwafakar da ba su samu ba kenan shi sa suke tafa gamniya suke ta ɗimuwa shi yasa wani mawaki yake cewa min al ajaibi wal ajaibu jummatan qurbul habibi wa ma ilaihi wusulu kal isi fil baida'i yaqtulu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu wane mutum yake cewa wa min al'ajaibi yana daga abin al'ajabi wal ajaibu a cikin abin al'ajabin ma wasu abubuwan mamakai a cikin shi abin al'ajabin jummatan kuma abubuwan mamakai masu tarin yawa qurbul habibi kusancin masoyi da masoyinsa wa ma ilaihi wasulu amma babu hanyar da zai sadu da shi gashi yana kusa da masoyinsa amma babu hanyar da zai sadu da masoyin nasa baka gane ba kenan sai ce kal'isi kamar raƙumi ne fil baida a cikin dokar daji ya katulu hazzama ga kishirwa za ta kashe shi wal ma'u fawqa zuhuri amma fa ga ruwa a saman bayansa mahmudu yana dauke da shi ga goran ruwa ga tuluna ga abu an dora masa a bayansa a ba zai iya sako da shi ya sha ba ga gaskiyar kusa da mutum kawai ya rike ta amma sai ga mutum ya kada yayi wani wajen Allah ya datar da mu إيضاح أن وصف الله بالكلام صفة مده وكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه الإمام الكهطاني ونبابي يتي إيضاح واتو بياني أن وصف الله كوكما الإمام أبنا أبنا الصحيمي yayi wannan unwani ya ce idahun ga wani fashin baki da bayani anna wasfallahi cewa sufar Allah bil kalami sufanta Allah da magana sifatu madihin wannan sufa ce ta yabo ka daina wani kakkaucewa sufanta Allah da zanci da magana domin sufanta Allah da magana siffa ce ta yabo wa kamalin da cika la na kasafihi babu tawaya ko alama a cikin sufanta Allah da yana magana bi wajihin ta kowace fuska min alwujuhi cikin fuskoki da aka daina kyama daina wani tsari tsari wajen sufanta Allah cewa Allah mutakallimin yana magana baiti na saba'in da tara wa kalamuhu sifatun lahu wa jalalatun minhu bila amadin wala hidithani ya ce wa kalamuhu sifatun lahu wa kalamuhu zancen Allah maɗaukakin sarki sifatun lahu sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki wa jalalatun kuma ɗaukaka ce da buwaya minhu daga Allah maɗaukakin sarki bila amadin ba tare da cewa a'a yayi magana a wani lokaci bai ƙara yi ba akwai wannan aƙida ta cewa Allah sun yadda Allah yayi magana amma tun da yi bai ƙara yi ba wala hidithani ba kuma tare da hidithan cewa wato zancen Allah hadisi ne ba abin halitta ne wa kalamuhu zancen Allah sifatun lahu sifa ce ta Allah sifa ce zatiya wa jalalatun kuma tana daga cikin sifar da take ƙara wa Allah jalala minhu bila amadin wala hidithani karkace Allah yayi magana a wani lokaci can amma yanzu baya magana wala hidithani karkace zancen Allah kagagge ne fararre ne ma'ana makhluki ne ai innal kalama lalle zance na Allah sifatun lillah sifa ce ta Allah jalla wa'ala ya takallamu mata sha'a idza sha'a kaifa sha'a Allah madaukakin sarki yana magana da wannan sifa ta alkalam mata sha'a duk sanda ya ga dama idza sha'a in ya ga dama kaifa sha'a yanda ya ga dama walin nasi fil kalami akthar min mi'ati qawlin amma fa mutane game da aqidar zancen Allah suna da maganganu ra'ayoyi sama da guda ɗari game da kalamullah mutane sun karkasu suna da akawal sama da guda ɗari sai ma da ya ce amma a sharuha arba'a sauran ba su shahara ba shi sa ba ma a kawo masu mafi shahara a cikin guda ɗarin guda hudu ne alƙaunul awwal akwai ƙauli na farko masu cewa kaulus salaf wannan shine kaulin salaf magabata cikin sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suna cewa huwa shi alkalam din annallah sun ce Allah madaukakin sarki ya takallamu su aqida su sun yadda Allah yana magana mata sha'a duk sanda ya ga dama bima sha'a da abin da ya ga dama idza sha'a in ya ga dama kaifa sha'a kuma yanda ya ga dama an gane ko kaifa sha'a yanda ya ga dama bi sautin da sauti wa harafin da harafi masmu'in kuma sauti da harafin da masmu'in ana ji alama ta kaddama tafsiluhu bisa ga abin da fashin bakinsa da bayaninsa ya gabata qala Allahu jalla wa ala Allah mai girma da kuka ya ce wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa suratul nisa aya ta 100 64 da kaga wannan aya tana tabbatar da cewa annallaha mutakallimun annallaha mutakallimun mata sha'a idza sha'a kaifa sha'a domin da yaga dama kaga yayi zance da annabi Musa alaihi salam wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa in ahadun minal mushrikina idan wani ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi mafakarka fa ajirhu ba shi mafaka hatta yasma'a kalamallahi har ya samu damar sauraron zancen Allah kaga hatta ya suma a maza kalam Allah shi Allah yana da zance in wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka bashi mafakar wannan zai samu dama kai man wa'azi ka sanar da shi Allah ka sanar da shi abinda manzo Allah ya faɗa wata kila musulunta mahallu shahida ta yasma kalam Allah suratu suratu tauba aya ta 6 wa qala ta'ala la mubaddila li kalimatihi babu mai canza zancen Allah kaga Allah yana da zance kuma har ya ce ba mai iya canza masa zance suratul kahfi aya ta 27 wa qala ta'ala aidan Allah ta'ala ya kuma cewa law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Allah ta'ala cikin suratul kafi aya ta 109 yake cewa kul kace laukanal bahru midadan da a ce teku ta zama tawada li kalimati rabbi ai ta rubuta kalmomin ubangiji na lanafidal bahru Allah ta'ala ce da tekun ta kafe kabala an tamfa da kalimatullah kafin zancen Allah ya kare a ce a dauki walau annama fil bahri walau annama abin nan akwai wata aya can da nake so abin nan yawwa sab'atu abhurin ma'ana fi kalimatullah yawwa to wannan shine ma'ana da Allah madaukakin sarki yace da a ce tekuna duk su zama tawada sannan dukkan bishiyoyi su zama alƙalami ai ta ɗauka ana rubuta zancen Allah Allah ta'ala ce lanafidal baharu da tekunan nan gaba ɗaya sun ƙare kakaf ƙabala an tamfa da kalimatu rabbi Allah ce walau ji ina bi mithlihi madadan ko da mun zo da wani ƙari irin wancan tekun da ya ƙare a ce duk tekunan bayan sun ƙare a kuma kawo irin su su ma a ci gaba da dangwalawa sun zama tawada ana rubuta kalmomin Allah ce su ma da sun ƙare wa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam min hadithi khawlat binti hakim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadithin Khawla binti Hakim radiyallahu anha man qala hina ma yanzilu manzilan manzon Allah ce duk wanda ya sauka a wani masauki yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wata addu'a addu'ar duk wanda ya sauka a wani masauki ana cikin tafiya abin hawa ya lalace wannan ya zama manzil na fata an gane a mutum bakunci ne kai shi wani guri a mutum yana tasha in dai mutum ya sauka a wani masauki sai ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tamat ina neman tsarin Allah da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta lam ya durrahu shay'un ba abin da sai cutar da shi hatta yartahila min manzilihi zalika har sai ya ba wannan gurin har ya ba wannan gurin ba abin da zai cutar da shi kaga mahallu shahid a'udhu bi kalimatillah kaga kalmomin Allah wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 2708 wa thabata anna Allah kallama Adam alayhi salam wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam وكلم موسى تكليما وكلم من شاء من أنبيائه ورسله وتكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور فهو يتكلم بما شاء متى شاء إذا شاء كيف شاء وهذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة ما عليك يا تبتا Allah maɗaukakin sarki ya yi zance da annabi Adam alaihi salam ya tabbata Allah ya yi zance da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata Allah ya yi zance da annabi Musa ya tabbata Allah ya yi zance da duk wanda ya ga damar yin zance da shi daga annabawansa da manzanninsa ya tabbata Allah ya yi zance ta hanyar alkur'ani wata kallama bit taurati ya yi zance da attaura watakallama bil injili ya yi zance da injila watakallama bil zaburi ya yi zance da zabura fa huwa ya takallamu da haka Allah yana magana bi ma sha'a da duk abin da ya ga dama mata sha'a duk san da ya ga dama idza sha'a in ya ga dama kaifa sha'a yanda ya ga dama wa hadha huwa madhhabu salafi ahli sunnati wal jamaa wannan shine matafiya ta magabata na kwarai cikin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma jama'ar musulmi alƙaulu tsani mun ji ƙauli na farko game da zancen Allah wannan ita ce aƙidar salam alƙaulu tsani ƙauli na biyu mazhabul mu'tazila shine mazhabar mu'tazilawa wa huwa mazhabar mu'tazila ko aƙidar su game da zancen Allah sun ce anna kalamallahi makhluqun mu'tazila sun ce zancen Allah halitta wato halitta ne zancen Allah ba sifa ba ce ta Allah zancen Allah shi ma makaluki ne abin halitta ne wa annan Allah ya kalukul kalama kuma Allah maɗaukakin sarki shi yake halittar zance thumma yusma'u sannan aji aji wannan zancen ala khilafin bainahum su ma fa akwai sabani tsakanin su su kansu mu'tazila din ba wai aqidar su bace wannan fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq da zarar mutun ya juya gaskiya baya to duk abin da aka kama kuma kai ba zai haɗu ba da an saki gaskiya to duk wani haɗin kai da aka yi kai ba zai haɗu ba sai an samu rarrabuwar kai da haka kaga sun ce alƙur'ani ko sun ce zancen Allah makhaluki ne Allah ne yake halittar zancensa sannan sai a ji to dukkanin mu'tazila wannan ce aqida su sun yadda akan haka ala khilafin bainahum su wafa akwai sabani a tsakaninsu hal yusma'u min al-hawa shin daga iska ake jin zancen aw yusma'u min ayyi makanin ko daga ko ina kawai ake jin zance in Allah yana yi faqalu ala sabilil mithal sun faɗa ta fuskar buga misali suka ce lamma ta kallama Allah Musa su mu'tazila suka ce wai lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa khalaqallahu al-kalama fi shajara Allah sai ya halicci wannan zancen a jikin bishiya wa ba'da an khalaqal kalama fi shajarati wai bayan Allah ya halicci wannan zancen da yayi da Musa a bishiya sami'ahu Musa min shajara wai shi kuma Musa sai ya dinga jin zancen daga bishiya kaji wata wata tatsuniya da Allah wannan shine aqidar mu'tazila القول الثالث قولي نوكو قول الأشاعرة والماتريدية شيني أقيدر أشاعرة دا ماتريدية كما دزنشان الله وهم سود أشاعرة دا ماتريدية متفقون دك رأيين سياهدو على أكن أن الكلام شوى زنشان هو المعنى القائم بالنفس ita ce wata ma'ana da ke cikin zuciya kawai in ka ji wata ma'ana a zuciyarka ita ce wata ma'ana da take tsayawa mutum a rai lakin sai dai ikhtalafu fil ibara to wajen yadda za su fassara wannan su ma sun yi saɓani famin ƙa'ilin a cikinsu akwai wanda ya ce innal qur'ana ibaratun an kalamin la shi fa alqur'ani ba zancen Allah bane yana fassara zancen Allah ne azza wajal a cikin su ma asha'ira da maturidiya ko masu wannan aqida su aqida su sun ce alqur'ani ibaratun an kalamillah ba shi bane zancen Allah wa qa'ilin akwai kuma wanda suka ce innahu hikayatun an kalamillah hakaito zancen Allah ake kamar yadda kai ma zaka dinga bada labari na wani to shi ma kaman wato alqur'ani hikaya yake bayarwa game da zancen Allah walaysa huwa kalamul lahi alhaqiqi ba shi bane zancen Allah na hakika wa hadha yufdi ila muwafaqatil mu'tazila wannan zai bayu zuwa ga dacewarsu da mu'tazilawa aqida su zace daidai da ta mu'tazilawa bi anna alqur'ana makhluqun cewa alqur'ani makhluqi ne li'anna al'ibarata wal hikaya makhluqata ne domin kace zancen Allah ibara ne ko kace hikaya da ibarar da hikaya din duk su ma ababan halitta ne da haka ba ba ba an kicin buri an ci dila an ki yadda da aqidar mu'tazila kai tsaye kuma dai ita ake yi ita ce dai aqidar wa huwa tahrifun lil kalimi amma wadi'i wannan canza magana ne daga yanda take alqaulur rabi'i sai kuma qauli na hudu qaulul karramiya qaulun karramiya wa hiya allati za'amat ita karramiya ita ce wadda take riya cewa anna allaha takallama bi kulli ma arada bi jami'il kalami jumlatan wahida wai Allah takallama bi kulli ma arada yayi magana da duk abin da yake nufi bi jami'il kalami da dukkan zancen jumlatin wahida a dunkule lokaci guda sun lam yu'id mutakalliman ba da zalika tun daga nan bai kara magana ba duk abin da Allah yake so ya faɗa a dunkule kawai ya faɗe shi shikenan tun daga nan shiru bai kara cewa komai ba wannan ita ce aqidar karramiya fa hadhihi ashharul aqwali wayannan sune mafi shaharar zantuttuka fi mas'alati kalamillahi rabb tabaraka wa ta'ala game da matsalan nan ta zancen Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala muna da lokaci qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala yake cewa hadhi maqalatun lahum fanzur tara fi kutubihim ya man lahu aynani لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان وقال أيضا من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعان أو قال إن كلامه سبحانه معنى معنى قديم قام بالرحمن هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان فهو الذي قد قال قولا يعلم الأقلاء صحته بلا نكران al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin shi ma nuniya dinsa wato kafiyatun shafiya yake ce hadhi maqalatun wannan ra'ayoyi ne lahum nasu fanzur ka duba tara zaka ga hakan fi kutubihim cikin littafansu ya mallahu ainani ya wanda yake da idanu guda biyu duba cikin littafansu zaka ga wannan aqidun haka suke a rubuce lakin na ahalul haƙƙi sai dai ma'abota gaskiya ƙalu su sun ce inna ma jibrilu ai kawai jibrilu ne ballagahu ya isar da zancen Allah na alƙur'anin nan anin rahamani daga ubangiji mai rahama alƙahu masmu'an ya jefa wannan zancen masmu'an lahu min rabbi wanda ake jiyo shi daga ubangijinsa ya jefa shi lissadiqil masduki ga mai gaskiya abin gaskatawa bil burhani da hujja وقال أيضا من قال إن كلامه سبحانه imam ibn al-qayyim ya kuma cewa duk wanda ya ce zancen Allah subhanahu wata'ala wasfun qadimun wata sufa ce wadda take ba ta da farko a harufin wa ma'anin haruffa ne da ma'anoni kawai au qala ko yace inna kalamahu subhanahu zancen Allah subhanahu wata'ala ma'anan ma'ana ce kawai ba sufa ba ma'ana ce kadimun ita ma da daddiya wadda ba ta da farko qamu bir rahmani wadda ta tsaya a matsayin sufar ubangiji ko ta tsaya a matsayin ubangiji mai rahama hadha alladhi qad khalafa al maqula wannan shine wanda ya saba wa hankali wal manqula ya saba wa nafsi wal fitrati lil insani ya saba ya saba wa fitrar dan adam amma alladhi qad qala amma wanda yace inna kalamahu zancen Allah zo a harufin zance ne yana da harufa ƙadiruttibat wanda an rubuta shi an tsara shi bi bayani da kuma bayani wa kalamahu ya kuma ce zancen Allah bi mashi'atin da ganin damarsa wa iradatin da nufinsa kalfi iliminhu kamar ainihin wato a kalfi iliminhu kaman aiki ne daga Allah maɗaukakin sarki to da wannan na farkon da wancan na farko na biyun a da wannan na biyun da wancan na farkon kilahu masu yani dukkan su su su biyan abu ɗaya ne fa huwa alladhi qad qala qawlan ya'lamu al-uqala sihatahu bila nukrani domin wannan shine qad qala qawlan ya faɗo wata magana ya'lamu al-uqala wanda mahankalta sun tabbatar sun san sihatahu ingancin wannan zancen bila nukrani ba tare da ƙaryatawa ba ina fata an gane insha Allah sai mu tashi wa qauluhu wa jalalatun insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah amin amin